نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله ها هو رمضان ارتحل وانقضت لياله الزاهدة ومضت أيامه العامرة وتولت أجواؤه العاطرة ذلك الشهر الذي أوى ظمأ العطشاء وشفى جراحات المرضى وأعاد الحياة إلى الأرواح والصحة إلى الأبدان وعادت به النفوس إلى ربها نشط الكثير في العبادات المتنوعة فاهتموا بأداء الفرائض وتقربوا إلى الله بالنوافل قرأوا كلام الله تعالى وابتهلوا إليه بالدعاء وتصدقوا على الفقراء والمساكين واعتكف منهم في بيوت الله من اعتكف هيأ الله الأجواء في شهر رمضان ليكون مدرسة متكاملة يأخذ فيه المسلمون لبقية الشهور غير أن غير أن بعضا من المسلمين إذا انقضى رمضان عادوا إلى ما كانوا عليه من التهاون أو التقصير بالعبادات وما هكذا يكون حال المؤمنين فإن من علامات القبول والتوفيق أن يتبع المرء الحسنة بالحسنة فذلك هو الفائز المفلح الذي سلك طريق الساعرين إلى ربهم وإن من علامات الخسران والخذلان أن يتبع المرء الحسنة بالسيئة فذلك هو المغبون المفتون لقد كان دأب السابقين الأولين تأسيا بنبيهم صلى الله عليه وسلم الاستمرار والمداومة على الطاعة بعد رمضان ولم يكونوا موسمين فقط نعم كانوا يستغلون المواسم فينشطون أكثر للعبادات ويتعرضون لنفحات الله أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل وقال وكانت عائشة رضي الله عنها إذا عملت, إذا عملت العمل لزمته أخرجه مسلم ومن هنا كره العلماء الانقطاع عن العمل أخذا من هذا الحديث وأمثاله فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل أيها المسلمون ولئن كان شهر رمضان قد انتهى وولى بما فيه من بحار الفضائل فإن فضائل الطاعات لا تنقطع ولا تنتهي ومن كان يعبد رمضان فإن رمضان قد ولى ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت إخوة الإيمان وقفات لا بد أن نقفها معا بعد أن ودعنا رمضان الوقف الوقفة الأولى رمضان ضيف رمضان حل علينا ضيفا عزيزا ولكل ضيف يوم لا بد أن يغادر فيه وأنا وأنت يا عبد الله على هذه الدنيا ضيوف لا بد أن نغادر فلنستعد لهذا اليوم بالطاعة والسلاح والتقوى والإيمان الوقفة الثانية رمضان والإنسان رمضان يشبه الإنسان حين يأتي يفرأ أهله بقدومه ويضحك الجميع بمولد بمولده ورمضان كذلك يفرأ كل مؤمن بقدومه ويتبادلون التهاني بحضوره وعندما يغادر الإنسان هذه الدنيا يبكي على فراقه القريب والحبيب ورمضان كذلك يبكي أو يبكى على وضاعه كل مؤمن الوقفة الثالثة رمضان لك أو عليك رمضان انطلق بعد أن حل ضيفا عزيزا غاليا لمدة ثلاثين يوما ولكن هل سيكون شاهدا عليك أو لك بالحسنات والقيام والصيام أم سيشهد عليك بالسيئات والمعاصي والغفلة عن الطاعة عن طاعة الله سبحانه وتعالى ورحل وهو يبكي حسرة علينا وعلى أحوالنا احذر أن تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافا الوقفة الرابعة أخي الكريم فاحذر الشيطان بعد رمضان إن الشياطين يطلق سراحها بعد رمضان وتفك قيودها ولكن كيد الشيطان ضعيف كما أخبرنا ربنا سبحانه ومن اعتصم بالله عصمه الله من مكايد الشيطان الشيطان عدو يغفل عنه الكثير ولا يعمل له حساب إلا من رحم, إلا من رحم ربي رغم علمنا بعداوته لنا وتحذير الله لنا بقوله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الشيطان له أهداف واضحة وهي أن يجعلك تقع وهي أن يجعلك تقع في المعاصي والذنوب التي تكون سببا في دخولك النار وكي تهدم كل ما فعلته في رمضان من طاعات وأنت ما هي أهدافك وما واجبك تجاه دينك الوقفة الخامسة المحافظة على الصلوات الخمس جماعة فنحن أثبتنا لأنفسنا في رمضان أننا قادرون على أداء الصلاة الجماعة في المسجد وصلينا النوافل ليلا ونهارا الوقفة السادسة لا تهدر القرآن يا عبد الله بعد رمضان لا تكن ممن يقرأ القرآن في رمضان فقط وتهدره سائر الأيام فالقرآن أنزل لنتلوه في رمضان وغير رمضان أنت استطعت أن تقرأ كل يوم جزءا أو جزئين أو ثلاثا واجتهدت في ذلك وخصصت وقتا لذلك من يومك فحاول أن تجعل لنفسك وردا يوميا ثابتا من القرآن ولا تكن ممن قال تعالى عنهم جل جلاله, جل جلاله على لسان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا الوقفة السابعة لا تنسى صيام ستة من, ستة من شوال من الأعمال الصالحة التي تشرع لنا بعد رمضان صيام, ست صيام, صيام ستة أيام من شوال ففي سنن أبي داود وابن ماجه عن أبي أيوب العنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر أو الوقفة الثامنة هل قبل الله صيامك وصلواتك وصدقاتك المؤمنون الصادقون بعد رمضان على وجل وخوف وشفقة من أن ترفع أعمالهم الصالحة فلا تقبل فهم يرجون الله ويدعونه ويسألونه أن يتقبل منهم ولقد كان السلف الصالح يجتهدون في إكمال العمل وإتمامه وإتقانه ثم يهتمون بقبوله ويخافون من رده روى الترمذي وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون قالت هم الذين يسرقو يسرقون وشرب ويشربون الخمر هم الذين يسرقون ويشربون الخمر قال لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كونوا لقبول العمل أشد اهتماما من العمل ألم تسمعوا قول الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين فاللهم لك الحمد أن أنعمت علينا بإدراك رمضان وأعنتنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن والصدقة والإحسان وكل هذا وغيره من جودك وكرمك, وكرمك يا رب العالمين اللهم تقبل منا واغفر لنا ذنوبنا وضاعف أجورنا وأعتق رقابنا من النار يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka yan uwana masu albarka hutubar mu yau za ta tattauna ne game da sai mai bayan ramadana wa ma za ba'ad ramadan shine unwan na hutubar mu ta yau bayan ramadana kuma sai me dan uwana masu albarka mu sani cewa watan ramadana ya tattara kayansa ya wuce kwanakinsa dararansa masu albarka sun shuɗe yininnikansa da aka rinka raya su da ibadu kala-kala sun tafi yanayinsa mai daɗi mai ƙanshi shi ma ya ba da baya wata ne da masu jin kishirwa da yunwa ba sa damuwa da jin kishirwarsu da kuma yunwarsu wata ne da ya warkar da ciyukan masu ciyo da yawa wata ne da ya dawo da rayuwar masu rayuwa cikin zukatansu da yawa wasu da zukatansu sun mutu mutuwa irin ta zuci ba mutuwa ta zahiri ba amma zuwan ramadana zukatansu sun rayu da imani da ayyuka na gari sakamakon ramadana rayuwa ta dawo zukatansu wata ne da lafiya ta dawo cikin jikunan mutane wata ne da da yawa daga cikin musulmi sun samu nishaɗi wajen bautar Allah maɗaukakin sarki mabambanta juna mutum zai mai da hankali ya ta karatun alƙur'ani ya yi ta zikiri ya yi ta sallah kaga bai ƙosa a cikin ransa ba kaga bai damu ba irin bautar Allah da ibadan da a wajen ramadana baya iya yin kashi ɗaya bisa gomanta amma cikin ramadana zai ta yi kaga bai damu ba wannan lokuta musu albarka yan uwa duk sun wuce mutane sun damu sun mai da hankali kwarai da gaske wajen sauke sallolinsu na farilla da dukkanin abin da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta musu sannan sun nemi kusancin Allah maɗaukakin sarki wajen ba da na filfilu wanda ba wajibi ba ne Allah maɗaukakin sarki ce su don su samu lada mutane sun yi su masu yawa a cikin wannan wata mai albarka watane da mutane sun kifu wajen karatun alkur'ani wajen karanta zancen Allah maɗaukakin sarki watane da mutane sun ɗaga hannayensu wajen neman bukatunsu na duniya da lahira a wajen mai duka sun roƙi abubuwan da ya dame su da abubuwan da ya dami 'yan uwansu da abubuwan da ya dami ƙasarsu da yayewar masifinsu duka sun nema a wajen Allah subhanahu wata'ala mutane sun yi addu'o'i masu yawa mutane da sadakoki sadakokin da da ba a yin irinsu sadakoki wanda idan safiya ta yi an ta sadaka kenan tsakanin kuɗi da ɗanyen abinci da dafaffe har lokacin da za a sha ruwa an ta yi kenan tun daga farkon watan ramadana har zuwa sa mutane masu arziki da attajirai da tsaka-tsaki kai hatta masu ƙaramin ƙarfi sun ta ƙoƙari su ba da abin da su ba su samu yarda Allah maɗaukakin sarki a kansa an ta sadaka kala-kala ‘yan uwa yanzu duk wannan ne ya riga ya wuce mun riga mun bar shi wata ne da masu itikafi sun yi itikafi sun killace kansu sun raba da iyalansu da 'yan uwansu da kasuwancinsu sun koma cikin masallaci sun zauna tsawon kwana goma ko abin da ya kama da haka don neman kusanci wa Allah maɗaukakin sarki da tace zuciyarsu da yi wa zuciyarsa garan bawul a waɗannan kwanaki masu albarka ‘yan uwa masu albarka Allah maɗaukakin sarki ya yi tanadin wani yanayi na musamman a cikin watan ramadana tsawon kwana talatin ɗin nan da muka yi mana azumtarsa domin mutum ya samu abin da zai taimaka masa wajen ƙarasa ragowar kwanakin shekarar da ba Ramadana ba mutum ya samu caji na imani mutum ya samu tattali na zuciyarsa ta samu wani abu ta ji ɗanɗanon imani ta ji garɗi na bautar Allah maɗaukakin sarki irin ɗanɗano da garɗin da zai taimaka maka ka ƙarasa ragowar shekarunka ka ƙarasa ragowar watanninka da ba watan Ramadana ba wata goma sha ɗin da ba shi ba wancan abin da ka samu a Ramadana shi za ka ci gaba da tattali kana ɗanɗano shi a hankali kana ɗauko shi a hankali kafin ya ƙare ka ƙarasa wata goma sha ɗayan nan idan wannan ramadana yanzu sai ka ƙara wannan tanadin Allah maɗaukakin sarki wannan tattalin ya aje mana shi a cikin ramadana wanda da yawa daga cikin mu kuma sun ribanci wannan abin da muka ambata mai albarka yan uwana masu albarka ramadana wata irin makaranta ce da Allah maɗaukakin sarki ya aje wa muminai wanda duk ya shiga cikin ta bai yi karatu ba to lallai wanda ba zai taɓa karatu ba a cikin rayuwarsa duk karatun da mutum zai yi matuƙar ya shiga ramadana bai ɗauki darasin da ya kamata a ce a ɗauka ba to babu wani karatu da zai masa albarka wata fursa ce wata dama ce wata ganima ce cikin ruwan sanyi da Allah maɗaukakin sarki ya koro mana ita domin mu amfane ta mu ɗauke ta mu ci ribarta kafin ta zo ta wuce yan uwa yanzu da nake mana ramadana ya riga ya wuce wanda ya ɗauki darasi a cikinsa ya koyi abin da ya koya ya koya wanda ya ci ribar abin da ya ci riba a cikin ramadana yan uwa ya riga ya ci riba wallahi yan uwa wanda ya asara a cikinsa ya riga ya asara ya riga ya wuce wannan ramadana da ya wuce ba zai kara dawa ba sai dai wani irinsa idan Allah ya raya kama kenan amma shi dai ya riga ya wuce yan uwana masu albarka sai dai abin takaici da abin ban haushi ranar da aka ce talatin ga watan ramadana ya cika ranar da aka ce an ga watan sallah daga lokacin wasu suka fara warware wancan alkawari na bin Allah maɗaukakin sarki da suka ɗauka zuciyarsu daga lokacin wasu suka fara komawa ruwa daga lokacin wasu suka fara juyawa da bayansu suna komawa cikin munanan ayyukansu da suka baro su tsawon kwanaki talatin wallahi ‘yan uwa masu albarka daga ranar da aka ce an ga wata ranar talatin ga watan ramadana ranar da aka ce gobe sallah wallahi ‘yan uwa wasu daga wasu kwana suke suna saban Allah maɗaukakin sarki ranar wannan rana rana ce da suke gani su rana ce ta morewa kamar mutum ne a sashi a keji ko a kurkuku a fito da shi to haka suke gani an takure su an matse su wasu sun kwana suna shaye-shaye wasu sun kwana suna zinace-zinace wasu sun kwana suna duk abin da bai dace ba duk abin da Allah maɗaukakin sarki baya so wanda sun yi faɗa da zuciyarsu sun kauce masa a cikin waɗancan kwanaki sun dawo ruwa a washe garin da aka ce an ga watan Ramadana sun ci gaba da ayyukansu shi sa uwa malami suke cewa na daga cikin alamun da zai nuna maka cewa ka dace Allah maɗaukakin sarki ya karɓi aikinka idan kai aikin alkhairi sai kaga ka biyo shi da aikin alkhairi ɗan uwansa duk lokacin da kai wani aikin alkhairi sai kaga ka biyo shi da wani aikin alkhairin ɗan uwansa irinsa ko makamancinsa to ka gode wa Allah maɗaukakin sarki alama ce shaida ce da take nuna cewa Allah subhanahu wataala yayi godiya ga aikinka ya karɓa amma dan uwana mai albarka duk lokacin da kai wani aiki na alkhairi sai kaga kai da kanka ka biyo wannan aikin naka da wani aiki kuma na shari na saban Allah madaukakin sarki to wallahi ka dora hannunka aka kai kuka ka ci jiyatsa domin alama ce malamai suka ce da ke nuna cewa wannan aikin naka bai karba bai karbu ba Allah madaukakin sarki baya maraba da wannan aikin naka lokacin da aka ce ka gama wannan ibada mai tsada kana sa rai Allah madaukakin sarki zai gafarta maka abin da kai a baya kuma sai gashi ka jiyo da baya wancan abin da ka bari kuma ka koma shi ɗaya daga cikin sharɗan tuba da malamai suka ambata yan uwa shine wanni yatu Allah ya uda ila me ila zambin fi ma baqi alaihi min umri mutum ya niyyata a cikin zuciyarsa ba fa zai ƙara komawa zuwa ga wannan zunubin da ya tuba akan sa ya bari ba cikin abin da ya saura daga rayuwarsa amma kai an ce gobe sallah mutum ya koma ya ci gaba da abin da yake ina tuba kenan yan uwa babu tuba a nan wajen Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa na masu albarka mu sani cewa musulmi nagari muminai nagari ba sa kasancewa masu bautar Allah da yayi ba 'yan yayi ba ne su wajen bautar Allah maɗaukakin sarki yayi shine abin da ake zuwa a yi shi kuma ya wuce an yi yayinsa an gama bayan Allah ba sa bautar Allah maɗaukakin sarki da yayi ramadana yayin bautar Allah ne yayin sallar nafila ce yayin sallar farilla ce yayin zuwa masallaci tsakar dare ne to na fito na yi dan yayi ne dan ka a ce na kwanta a gida ne bacci dan kar abokaina su mun gori su ce bana zuwa kiyamar laili dan kan abokaina su mun gori su ce bana zuwa tafsiri ko bana karanta alqur'ani ko bana kaza sai an dauki da duma ta an tafi yan uwa bayin Allah ba haka suke yi ba sai dai bari suna ribatar duk lokaci mai tsada su yi ibada fiye da yadda suka saba yi a da amma ɗabi'ar su shine ibada idan suka lazimce ta sun lazimce ta kenan wa abudu rabbaka hatta ya ate kal yaqinu suna ta yi ne har sai mutuwa ta zo ta same su akan wannan aikin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa a cikin hadisin da na na'isha Allah ƙara mata yarda ta rawaito take cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa mafi soyuwar aiki a wajen Allah maɗaukakin sarki aikin da Allah ya fi so sama da kowanne aiki da zaka yi shine addu'amuha aikin da zaka dawo kana yin sa aikin da zaka yi yau kayi gobe kayi jibi kayi wannan shekarar kayi shekara mai zuwa kayi shekara hamsin talatin masu zuwa idan Allah ya raya ka abin da zai raba ka da wannan aikin sai dai mutuwarka wannan Allah madaukakin sarki ya fi son irin wannan aikin aikin da zaka yi shi a cikin Ramadana kadai an Ramadana ya wuce ka bashi dan uwana ka sani cewa Allah baya son wannan aikin Allah baya maraba da wannan aikin addu'a muha wa in qalla annabi yace komai kankantar sa ka dauki aikin da zaka iya yin sa komai kankantar sa ka rinka yi ka doma kana yin sa Allah ya fi son wannan aikin da ka je ka rinka yin raka'a goma sha ɗaya raka'a sha uku a cikin Ramadana da Ramadana ta wuce ka tattara kayanka kuma ka zubar da kiyamar laili sai wata shekara Allah baya son aikinka addu'amuha mafi dawwama wanda zaka dawwama akan sa kana yi wa in kalla annabi ya ce kuma kankantar sa marwacin hadisin yace shi sa nana Aisha ta kasance duk aikin da ta dauka take na ibada lazimatu sai ta lazimce shi sai ta lazimce shi tetai shi sa Allah madaukaki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ja kunnan ɗaya daga cikin sabban sa mai suna Abdullahi dan Amr dan Az Allah ƙara masa yadda shi da mahaifinsa yake cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake ce masa ya Abdullahi ya kai Abdullahi la takum mithla fulani kada ka kasance kamar wani ya gaya masa sunan wani ce kada ka kasance kamar wani mai wanan yayi sai annabi ce kana yaqumul laila da ya kasance na qiyamul laili fataraka qiyamul laili sai daina annabi ya ce to kada kasance irinsa yan uwa shin kana so ka kasance irin wanda annabi ya ce kada a zama to irinsa kana so ka zama irin wanda annabi ya ce kada a zama irinsa yayi gargadi ya ja kunne ya ce kada a zama irinsa kana so ka zama irin wannan to idan baka so ka zama irinsa ka ci gaba da aikin da kake wannan shine zai kubutar da kai daga wancan gargadi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yan uwa na masu albarka mu sani ramadana ya wuce amma ya bar wasu darussuka masu yawa ya bar abubuwan kallo masu faɗi ya bar abubuwan da kowanne musulmi ya kamata ya waiwa ya rinka kallo daga na zuwa wani ramadana yan uwa ga kaɗan daga ciki daga cikin abin da za mu ɗauka daga cikin abubuwan da ramadana ya ban mana mu sani ramadana baƙo ne yan kwana masu albarka ramadana baƙo ne ya zo a matsayin maɗaukaki mai girma kowa yana mararinsa kowa yana sansa sai kuma ya juya baya ya tafi kamar yadda ka sani duk wani bako duk yadda ka yi marmarin zuwansa duk yadda kake jin daɗin zama da shi lokaci na nan zuwa wanda zai tattara kayan sai ma sallama ya tabbak inda ya fito haka bako yake wannan shine ka'idar bako duk inda ya kai duk inda ka kai ga sabo da shi wata rana zai ce maka to wane ni fa lokacin tafiya ta yayi sai dai a haƙuri mu yafi juna sai dai kuma Allah ya ƙara haɗa fuskokin mu sai ya tattara kayan sai maka sallama ka je ka raka shi kana kuka yana kuka ya tafi kai ma ka dawo gidanka shikenan to dan uwana ka sani da kai da ni da kowa da kowa duk baki ne mu a wannan duniyar ramadana ya kuma ya koya mana wannan darasi wallahi ba kunta muke yan uwa kamar yadda ka sani iyayenmu da kakanninmu akwai wanda sun riga mu zuwa duniya nan sun rayu kafin mu suna ina sun gama cin bakuntarsu sun koma zuwa inda suka fito shine wajen Allah madaukakin sarki daga ina muke daga wajen Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga Allah muke kuma daga gare shi zamu koma to mun zo mun sun zo sun ci bakuncin sun koma yanzu ya rage da ni da kai da su mu ya rage yanzu muna bakunta ne to me a gare ni me a gare ka shine lokacin da zaka koma din can kai masa kyakkyawan tanadi ka jaddada tauhidinka ka bi Allah madaukakin sarki ka bi manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sau da kafa ka kaucewa duk abin da ba sa so wannan shine babban abin da ya gare ka dan uwana mai albarka darasi na biyu da zamu dauka daga cikin wannan wata mai albarka shine kamancin da ke tsakanin Ramadana da dan Adam Allah yana so ya koyar da mu wani darasi mutum ya zo duniya yana dan jariri aka haife shi zaka ga da iyayensa da ƴan uwansa da duk wani mai maka fatan alkhairi ana murna ana farin ciki da zuwansa duniya ana ta taya juna murna barka barka barka barka wani an haifi wani an haifi wani to ka tuna lokacin da ramadana ya zo haka muke wa juna mu duk wani mumini mai imani yana jin daɗin zuwan ramadana muna jin daɗi a cikin ranmu mun yi wani bako wani sabon ɗan jariri an haifi jaririn watan ramadana ya zo duniya kowa yana murna muna jin daɗi muna je muna ce juna mu murna kana nan kana rayuwa kana rayuwa sai mai faruwa mai afkuwa ta afku a kanka sai Allah ya turo mala'ika mutuwa sai ya ɗauki ranka sai duk wani masoyinka da mai maka fatan alkhairi wani ma baya son ka idan ya tona da mutuwa sai ya zubar da hawaye me dalili saboda lokacin ka ya kare kwanan ka ya kare to dan uwa ka sani shi ma ramadana haka yayi lokacin da Allah madaukakin sarki ya kaddara kwanakin sun kare sai yayi me sai ya mutu sai wani watan ya kama to haka rayuwar take dan uwa yadda ramadana ne yazo ya wuce ni da kai haka zamu zo mu wuce muna tafiya a hankali a hankali a hankali wallahi wata rana sai an zo ana labari babu mu babu ni babu kai a lokacin muna kwanta ƙarƙashin ƙasa mun gabatar da abin da za mu gabatar kuma abin da muka gabatar ya bibiye mu a cikin kabarinmu mai kyau ne ko mara kyau Allah maɗaukakin sarki na mana hisabi a kansa ramadana ya koya mana wani ƴan uwana masu albarka abu na uku mu sani watan ramadana in ma dai ya kasance alkhairi ne a kanka ko kuma ya kasance wabali ne a kanka ma'ana ya kasance sharri ne a gare ka me yasa ramadan ya kasance alkhairi a kanka idan ka ribace shi idan ka raya dararensa idan ka raya yininnikansa idan ka kauce wa saban Allah madaukakin sarki idan ka kiyaye bakinka ka kiyaye farjinka ka kiyaye hannunka ka kiyaye idanka to sai ramadan ya kasance ɗaya daga cikin wanda za su ba da shaida a kanka a gaban Allah ranar tashin alkiyama yan uwa ku tuna cewa annabi ya bama labari cewa azumi zai ba da shaida a gaban Allah madaukakin sarki ya ceci dan ya ceci ma'abocinsa daga daga shiga wuta zai ce ya ya ubangiji na hana shi cin abinci na hana shi shan abin sha na hana shi sha'awarsa da rana ya ubangiji Allah ka bani cetonsa Allah zai ce an baka cetonsa akwai wanda azumi zai cece su gaban Allah madaukakin sarki akwai wanda kuma sai dai ya bada shaida a kansu ya shahadu alaihim la ya shahadu lahum sai dai ya bada mummunar shaida a kansu sai ya ubangiji ya tozarta ni ana azumi yana cin naman mutane ana azumi yana cin haram yana tauye mudu ana azumi yana kalle kallon manza da wofi ana azumi yana abin da bai dace ba ramadana zai bada wannan shaida a kanka ya kake tsammani azumi ya bada shaida a gaban Allah madaukakin sarki a kanka kana gani za ka tsira da wahala yan uwana kada mu kasance waccan matar da Allah madaukakin sarki ya buga mana misalin ta a cikin alkur'ani Allah ya ce mana wala takunu kallati naqabad ghazlaha min ba'di quwwatin ankafa Allah ya ce kada ku kasance kada ku sake ku kasance kamar waccan matar da take yin saka sai ta yi saka ta yi saka iya saka mai kwari mai kyau ta haɗa sakarta ita da kanta kuma sai ta rinka bin sakar ɗaya bayan ɗaya tana warwarewa zare bayan zare sai ta mata kasa kasa ta lalata ta anya yan uwa daga cikin babu babu wanda suke kamance suna da wacce matar kuwa anya mun gama azumi mun yi duk abin da muka yi yanzu mun koma ruwa anya mun haɗa saƙanmu ta kama jikinta ta yi kyau ta yi ƙwari mu zo kuma koma saɓan Allah maɗaukakin sarki mu koma ruwa anya bai kama da wacce matar ba ko anya yan uwa kowa ya kalli wannan al'amari haka Allah madaukakin sarki ce kallaci na qabad gazal hami ba da quwwatin an kafa ta yi saka kuma ta zo ta warware anya ba ma saka warware kuwa kowa ya kalli kansa daga cikin mu akwai wanda bayan an gama azumi zuwa yanzu akwai wanda bai ƙara tashi da dare sallah ba akwai wanda ba ma tashi da dare ke sallah ba wannan za a iya cewa nafila ce ba dole ce a kanka ba akwai wanda duk abubuwan da yake na sabo ya koma Allah madaukai sarki ya samu dace yan uwana masu albarka abu na hudu daga cikin abubuwan da ya kamata mu dauka a wannan wata mai albarka shine mu sani akwai wani tarko na musamman da shedan yake gindaya mana kada mu manta shedan Allah madaukakin sarki ya kaddara da watan Ramadana ya kama za a sa za a sa su a cikin maruruwa a daure su kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin bukhari za a ɗaɗɗaure shaidanu a rufe ƙofofin wuta tsawon kwana talatin abinda hadisi ya tabbatar shi ne ana ɗaure shaidanu ne gwargwadon kwanaki da dararen ramadana kaɗai da zarar dararen ramadana da kwanakin ramadana sun shuɗe za a yi mai za a saki shaidanu to kada kuma ta sun yi kwana talatin ko ashirin da tara ɗaure yanzu idan sun tashi fito an saka wasu da ƙarfinsu za su fito da zafinsu za su fito za su fito ne da niyyar ɗaukar fansa shi sa sai kaga galibi irin waɗannan lokutan yadda ake saba wa Allah maɗaukakin sarki ya fi zafi ma fiye da kamar ramadana ma dan da yawa daga cikin mutane akwai wanda a wannan lokaci bayan suke koyon saban Allah fa wallahi wanda bai taɓa shaye shaye ba irin shaye shaye na yara a ce a je a ɗan sai sigara a fara sha an je wajen wuraren da ake zuwa sai a ce a ɗan sai sigari a fara sha wani shikenan daga nan wani ya koya kenan wallahi wata yarinya ko yaron bai san zina ba bai taba yi ba amma daga irin wani abin da bukukuwan sallah da sauransu idan ya je ko ta je ta yi shi kenan kuma ta kuya kenan kada manta yan uwa shedanu sun fito me yasa muke manta alaƙar mu da shedanu ne yan uwa Allah madaukakin sarki da ya halicce shedanu ya halicce mu yayi mana gargaɗi yace inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir Allah ya ce haƙiƙa shaiɗani matsiyinku ne Allah ya gaya man haka shi ya halitta shaiɗani ya halitta mu ƴan uwa wannan irin tunani muke da shi Allah ya ce mana shaiɗani maƙiyinmu ne maƙiyinmu ne mu riƙe shi a matsayin maƙi Allah ya ba mu umarni ya ce mu riƙe shi a matsayin maƙi yace inna ma yad'u hizbahu yana kadai abin da yake bukata shine yana kiran ƴan ƙungiyarsa ƴan tawagarsa liyakunu dan su kasance da shi da su min ashabi sa'ir a cikin wutar jahannama shine abin da shaiɗan yake so yan uwa me yasa muke bashi kofa yana da ahdaf a kanmu yana da babban abubuwan da yake so cimma a kanmu yan uwa shaidan fa yana cin riba a kanmu yana cimma abubuwan da yake bukata a kanmu shin kai ba ka da wani target da kake da shi akan shaidan ba ka da wani target akan shaidan shi yake shi kadai ke da target akan ka yana yana so ya jefa ka wuta kai me kake da shi akan sa ba za ka dauki target din hana shi hana shi ya jefa ka wuta ba ba za ka ɗauki target a cikin zuciyarka na bijire masa da saba umarninsa ba me yasa muke bin shaɗan ne me yasa Allah madaukakin sarki mana ga ya ayyul ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan Allah ya ji hankalin mai ciya kuma su imani kada ku rinka bibiyar plans plans na shaɗan yake shirya muku me yasa muke bin shaɗan ne yan uwa to mu san wannan yan uwa wucewar ramadana shaɗanu sun danno da ƙarfinsu sai mun yi taka tsantsan Allah madaukakin sarki ya samu dace abu na biyar uwana masu albarka kada mu manta da yadda muka rinka sallolin farilla kada mu manta da yadda muka rinka dimanta sallolin nafila masallatai suna cika tab tab masallatai suke cika nakan iya tunawa tunda muka fara tunda muka fara aka fara azumi ɗaya ga watan ramadana ba mu taɓa sallar asubahi na jiyo na gama sabuki a baya ba ba mu taɓa sallar azumai in juyo in ga a cikin masallaci da girman masallacin nan ga wani bai samu raka'a ɗaya ba kowa ya samu sallar raka'a ɗaya amma abin mamaki yan uwa lokacin da aka ce ranar sallah ina juyawa kawai sai naga sahu uku duk ban samu sallah ba an tashi ana ramu sallah wallahi kuwa sai da nuru sai da daga kaina na kalla idan na zo ne wannan bayani kusan sau uku rana ta biyu sai ga kusan sau biyu rana alhamis wallahi ina ji sau uku ne suka samu raka a gaba daya duk ina waɗancan masallatan da suke cika masallatan da suke cika masallaci suna ina yanzu suna ina yan uwa ko an ɗauke su daga garin Kano ne ko an ɗauke su daga Hausawa ina suka tafi ainahum aina zahabu aina antum ayyuhal musallun shin ramadana kada yake wa sallah yan uwa ina wanda suka rinka cika masallatai da tahajjudi da tarawihi ina limaman tarawihi masu karatun alqur'ani mahaddata shin kun koma kun ci gaba da sallar tarawihi da tahajjudi a gidajenku a lokacin da ba lasifika da kake rera karatu mutane suna jin daɗi a lokacin da ba mamu da yawa a bayan ka da suke sauraron ka ka ci gaba da kai kadai tsakaninka da kai sai Allah ko waɗancan mutanen kake kallo kake wannan karatun dama sallah ko dan su kake kai da kake fitowa ka zo kai sallah dan uwa shin kana yi a gida ko raka uku ce kawai shafa'i da wuturi yan uwa ramadana ake wa sallah Allah madaukakin sarki ake wa sallah ba ramadana ba yan uwa yan uwa mu koma mu ci gaba da sallolinmu mu daina barin sallolin jam'i suna wuce mu yan uwa na fulfulin da muka saba yan uwa mu ci gaba da yin su ba lalle kai kamar ramadana ba dan ramadana yana da wata falala ta daban amma a cikin raka'a goma sha ɗaya ne da kake dan uwa ko raka'a uku ɗauka ka ci gaba da yi raka'a uku kawai ka ka ci gaba da yin ta uku ka ta ishe ka yan uwa na masu albarka ina masu karatun alqur'ani wani kafin ramadana ne wuce ya yi sauka ɗaya biyu uku hudu biyar fiye da haka wasu wallahi yan uwa fiye da haka wani kullum zai karanta izu ishirin wani sha biyar wani goma yanzu akwai wanda tun da ramadana ne wuce a cikin sitin da yanayin ƙur'anin ya ajiye shi ke yanzu ko izu ɗaya bai karanta ba shin baka tsoro ka shiga cikin wanda Allah madaukakin sarki ke ba mu labari annabi zai kai ƙarasa wajen Allah wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi takhadhu hadha alqur'ana mahjura Allah kai ƙarar annabi ya kai ƙarar kaudan Allah ce ya ubangiji daga cikin mutane na akwai wanda suka ɗauki alƙur'ani abin ƙaurace wasan ƙaurace masa annabi ne zai kai ƙarar kaudan Allah ka gaya wanda zai maka lauya a lokacin ya ramadana kai ake saukar ake karanta alƙur'ani an saukar da ƙur'ani ne a karanta a karanta shi a ramadana da wajen ramadana gaba ɗaya ina yan uwa masu sadaka ina wanda suka rinka ba da sadaka kamar ba sa son dukiyarsu yarda Allah suke nema wannan yarda Allah da suke nema a cikin Ramadana shin a wajen Ramadana babu ita ne Allah da ke wajen da ke cikin Ramadana shin baya nan ne yanzu yardar da zai yi da su a wancan lokaci yanzu ce musu ba zai yi ba ko da baka yi kamar yadda kake a cikin Ramadana ba dan uwa kada ka fasa sadaka ka fito da dukiya ka ci gaba da yi akwai mabukata da yawa yan uwa abu na ƙarshe mafi mahimmanci mun yi salloli mun yi ibadu mun yi karatun alkur'ani mun kauce wa saban Allah madaukakin sarki mun yi abubuwa kala kala babban abin tambayar shine shin Allah madaukakin sarki ya karba mana wa hadha su'alun yatrahu nafsahu wannan tambaya ce da ita da kanta da kanta za ta jefo kanta da kanta kowa ya tambayi kansa Allah ya karba abubuwan da muka yi da har za mu koma mu koma cikin ruwa yan uwa mu sani na Aisha Allah ƙara mata yarda take tambayar annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi game da wannan ayar da Allah ke ta wallazina yu'tuna ma atau yake bayan wasu bayan Allah na gari su ne waɗanda suka ba da abin da suka bayar wa qulubuhum wajila amma zuciyarsu tana cikin firgici da razani annahum ila rabbihim raji'una cewa za su koma zuwa ga ubangijin su tace ya rasulullah su ne waɗanda suka yi sata suka shagiya annabi ya ce la ya binta siddiq shi ba abin ba haka yake ba ya ki yar gidan saddiku Allah ƙara musu yarda gaba ɗaya ya ce su ne waɗanda suka yi sallah suka yi azumi suka ba da zaka suka yi aikin alkhairi amma suna jin tsoro Allah maɗaukakin sarki ya karɓa ko bai karɓa ba su Allah yake nufi wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'una sayyidina ali Allah ƙara masa yarda yake cewa ku kasance kun fi damuwa da Allah ya karɓi aikinku sama da yin aiki yace kun san dalili saboda abin da Allah ke cewa shine inna ma ya taqabbalu Allahu min almuttaqin kadai Allah yana karɓa ne daga masu takawa shin waɗannan abubuwan da kai kai su ne dan Allah babu abin da magabata suka bajin tsoron su ƴan uwa a cikin zuciyarsu wallahi kamar karɓa aiki ba ka je ka aikin ba ka ji mutum na cewa alhamdulillah ai mu mun dace eh alhamdulillah eh ai mu alhamdulillah to wannan bai san Allah ba ba ba a ce kada ka ce alhamdulillah ba a'a amma ka rinka sawa zuciyarka cewa Allah ya karba aikin ka to lalle baka san Allah ba ko shakka ba baka san Allah ba idan Allah ya rusa aikin ka yace bai karba ba gaba ɗaya ka ga min yadda zaka yi to ka fi damuwa wajen neman Allah ya karɓi aikinka sama da wajen dagewa akan aikin saboda ka 'yan uwa ba hawan ba saukar manya aikin yanzu aljabbar subhanahu wa ta'ala ya karɓi aikin ko bai karɓa ba to shi sa kullum kai ta nacewa ka dage ka ƙara sa ƙaimi ƙwarai da gaske wajen roƙon Allah maɗaukin sarki Allah karɓa maka Allahumma taqabbal minna Allahumma taqabbal minna Allahumma taqabbal minna Allahumma izzil islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم هوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر